kunna fanka na sha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله حق تدريسه وامتداده العزيز سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da Allah ya haɗa mu a wannan rana ta da Allah ya haɗa mu a wannan rana ta alhamis wanda yau muna nuni ga wata na arabi yau shida ga watan Rabi'u Sani hijiran shugaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma da hudu wanda ya daidai da uku ne ko ko biyu yau uku ga watan sha ɗaya 2022 miladiyyar annabi isa alaihi salam tara yana arabi yau tara ga watan arabi tattibin su a hijira shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da dari hudu da arba'in da to za mu tashi karatun yau karatu na talatin insha Allah cikin littafin Allah kamar yadda muka sha wato karatu a baya ranar mun tsaya a yadda shugaba ya ba mu surori na addu'a yau ma za mu tsoro a kai walan mu shobra da filani muna cikin wasiƙa na ashirin da tara kuma karatun mu na talatin ta jira da karatu wasiƙan tana da tsayi yana cewa wa zikru bi kulli anwa'i nafi'in lil abd ajilan wa ajilan kuma shobra da filani yace zikiri zikirin Allah kowane irin nau'i kowane irin nau'in zikirin Allah mai amfanar da bawa ne ko ya amfane shi a nan duniya shi ne ajilan wa ajilan kuma ko kuma ya amfane shi a lahira kowane irin ce in dai sunan Allah mutum yake ambata Allah subhanahu wataala zai masa wannan شو يجي فإياكم والقفلة أن شو يشناه يقدر كنا دبل يشن الله فتي ذهب الإبريل ما نسوا يتي أتو أتكلم الكتاب لنا ذهب الإبريل أبن دي نسي قال إبن الجزي ابن الجزي يا بنايتي الذكر أنواع ولكل واحد خاصية وثمرة shi ibn ibn jabi yace zikiri yana nuko'i ne daban-daban duk sunayen Allah nan ko da asma'ullahi husna sunayen Allah kyawawan nan kowanne su kowanne daga cikin akwai irin tasirin da yake mabawa yanzu misali idan kana yawan karanta al-mu'min al-mu'min to wannan yawan kyauta ma'anar al-mu'min ne yawan bayarwa to Allah ne yawan ba ta abubuwa kuma kai ma sunan da ta tasiri da ka zo mai yawan kyauta ne kamar almani wa Allah ya sauke idan mutum na yawan karantawa to ya Allah ya hana shi kuma shi ma ya zama marowaci duk sunayen suna da tasiri an gane ma'anar su yana tasiri mai karanta su shi yasa an kana neman biyan bukata an buzo karanta irin su yana ɗin Allah ya kauta sa ya kauta sa rayuwa ya kauta rayuwa ko kuma irin almuguni ko aljani aljani al'afu ina iya kake nema da yawan da karantawa da shauransu yace kowane zikiri yana da kususiya ma'ana abin da yake manta da shi ba za ka zo kana son Allah ya maka yafiya ka dinga kuma karanta ya mutu ilmu ba ya mun take ma'anar ya bi azabtarwa kai da kake neman yaji kuma ka zo kana ya mun take ya mun take ma'un billahi kana neman Allah azabta ta kanki ne Allah ya kiyaye to kowanne daga cikin sunayen Allah yana dangantaka da irin yanayin bukatanka idan kuma bukatan ne kike so Allah ya biya da gaggawa to al-musri al-musri al-musri ne gaggawa ne gaggawa Allah ya kare to Allah ya san kare mai to shi shi yace shi shi ibn jaziya faɗa cikin littafin Ibrahim yace zikiri nau'o'i ne kowanne kuma yana da kifantar da yake kifanta da shi wa samaratu kowanne daga cikin zikiri yana da fa'idarsa amma takbiru fasamarku ta'zim yace amma kabbara mutum yau da Allahu akbar Allahu akbar fa'idar da shine girmama Allah abin da ke cikin ta kenan girmama Allah amma al-amru wal asma'u allati ma'anaha ar-rahmatu wal ihsanu kar-rahmani war-rahim wal-karim al-ghaffar fasamarku ash-shukr yace amma hamdu godiya mutum ya wajen su alhamdulillah alhamdulillah ya ce a afwan na yi tsallakin layi so ya ce amma ta halilu amma hailala yawan faɗin layi layi lallawo fasamaratu a tauhidi alhazi fa'idar da ke cikin shi ne tauhidi yake kwantattun bayan Allah an gane? وأما التوحيد الآن أما توحيد نعما وشيء كما قال المسلم يقول إن أنت توحيد القاسي سيقول تسمى الله سنة والجيش domin su abun wanda ya fassara la ilaha illallah ma'ananta a gurin su babu wani abu mai tasiri ko suka tura ka gaba babu komai sai Allah domin la inna awu ta kuma dukkan halitta ne ba wani da ya tasiri sai Allah amma a gurin amawa sai kana ce ba tarihi sai Allah wasu kuma kan ce ba abin bautawa da gaskiya sai Allah an gane da ya ki so yace hailala fa'idan da cikin shi ne tauhidi fasi na bayan Allah da kuma tauhidi ani amma tauhidi ani amma tauhidi na gaba garin musulmai وهو حاصل لكل مؤمن يتي wannan ne tabbata ne da duwan mu'min duwan mu'min ya san cewa ba ko da gaskiya sai Allah wannan shine dalilin ayi amma takbiru amma kabbara fadin Allahu akbar fa samaratu at-ta'zim fa'idan da cikin shi ne girmama Allah wa amma alhamd amma fadin alhamdulillah wal asma'u bi sunaye allati wanda ma'ana rahmatu wanda ma'anar ta yana ɗauke da rahama ne kamar al-insan ya musu kenan wannan suna Allah ne kamar ar-rahman kamar ar-rahim kamar al-karim duk wannan sunaye ne da Allah da sifa wanda take ɗauke da da ma'anar ne ne ma'anar jinƙai tausayi da rahama da al-gaffaru ya gafara duk wannan ma'anar ta rahama ne so ce yau faɗan wa'annan sunaye ba samar kuwa fa'ida da ke cikin shine ashkur shine yawan godiya wa Allah an gane wa quwwatir raja'i da kuma ƙarfi tana sa mutum ya zamo mai ƙarfin tsammani ga Allah mai ƙarfin kauna ga Allah wal mahabbatu kuma tana sa soyayya mutum zai samu soyayyan Allah idan mutum yana yawan karanta ar-rahman ko ar-rahim ko al-karim ko algafaru ya bunci ya bai da jiki da yawan jikinsa zai samu rahaman Allah kuma shi ma da shi an tsara da wata kuma zai samu wato a tausayi kuma shi ma zai zama haka kuma zai samu ƙarfin yakini da Allah zai bin gajin yakinin Allah zai haɗa Allah lafiya ƙarfin imani ke kuma zai samu soyayyar Allah so yake fa innal muhsina domin mai muhsinu musilu ma'anan musilu bai kyautatawa mahabubu ya ce masoyi ne la mahalaka ba makawa duk da kyautatawa ku zai zama masoyi ku bi annabi ya ce jibilatul qulub jibilatul qulub ala hubbi man ahsana ilayha al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halici zuciya akan mai yawan kyautata mata wal hubudu da kuma kiyayya alaman asa iya mai saba masa duk da yawan da suka zuba ko mutum ya gace na kaunan wata masoyiya shi ne wani baiti da larabawa suke wai wa manya hadibul hasana'a kan yasir alal badi wai duk wanda ya nemi auren kyakkyawa to ya yi hakuri wajen bayarwa eh in ba kana so ne ya zo sirri ka ba to dole ka yi wanta bayarwa ki biya da an gina rai a san mai kyau ta mata sai da kiyayya kuma ta zamo wani mai kyautatawa sun akwai kiyayya wanda ta wuce misali ko kyautata wanda ake yi bare ta bara ne amma su da yawa ana ki idan mai kyauta ya zo ana ki sa iya dinga kyauta sai da ya ce iyaye ya waye da ni ya ce ita ma zuciya ita ya yi yaɗin masoyi ya ɗin koyi da shi bura ya ce lallai mai kyautatawa na buce ya zama masoyi don kana yawan karanta wa'in da Allah ya so ka sai ce wa amman haukala amma faɗin la haula wala quwwata illa billah wal hasbala da faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa samaratuha fa'idan da ke ci shine at-tawakkulu ala Allah shi dogaro ga Allah zaka zama mai tawakkali ga Allah da tasiri a cikin ka zaka zama mai dogaro ga Allah idan mutum ya mai faɗan la haula wala quwwata illa billah ya zama kuma mai yawan faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakeel sani hasbala والتقوير إليه لكن هم يجوز الله يحدث هكذا هي كلمة لك والله في كتن توكلي كنا إليه دعا كريش وثقة لكن ممكن ثقة من أي جعب الله إلا تكون كنا كتانك ما كتجان كنا هو أثار عليه كنا من تنين توكلي كوي كامر بابو الله شكما الله جامع كيسي كانوا من يجي كنا باوا دوشين كنا راجيا مرجيا da ake so su zama wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko an zo babban babban kundi amma salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa samara ko ashura yake fa'ida ne shi da shi ne shi zai ma fadi shi ne irin soyayya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana yawan masa salati annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ne azurta ka da sadadin soyayya cikin sa shi ma kuma annabi zai soka mu kai ma za ka zama akan annabi za ka zama dan gare ka shi kamar yadda muke so mu dauka wacce babu sunnati da kuma bin sunnan da Allah ya aika da yawan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkin nan salati din da ke maka mu zuciyar kada ta gobe hakke wa amma istighfaru amma yawan istighfari wa samaratu fa'idar da shi kuma shine al-istiqamatu ala taqwa Allah ya azurta ka da tsayuwa akan tsoron Allah idan mutum na yawan istighfari to Allah ya azurta ka da tsayuwa akan tsoron Allah wal muhafazatu ala shuruti tawbati kuma da azurta shi da wato kiyaye sharuɗan tuba shi kiyaye sharuɗan tuba an san sharuɗan tuba na dama da niyyar kuma ba za ta koma ba wa za kullu shubra yake duka wayannan mutumin fi zikiri duka an tara shi a cikin zikiri duk wayannan da hasbanan lahu da astaghfirullah da arrahman da arrahim da alkarim da algaffaru duka wayannan da salatin annabi salati istighfari duka yace an tara su zikirin fardi an tara ta a cikin zikiri da ake kira zikirin fardi menene zikirin fardi wa huwa qaulina inna fadin mu Allah Allah Allah ya ga ban daga a zikirin juma'a mun da kuma da yara a zikirin juma'a mu da zawiyo da zawiyo juma'a suna yi amma yanzu ne fada su ne da zikiro shi yana yi idan aka zikirin juma'a da yake na ganin majalis kaulas ba su wannan shi yasa ya zama jagorin jewa ba yi amma da kafin bayyana shiyo da shiyo kuma bayyana an sallama masa amma jagorin kai da ana cikin juma aka kai la la la la la la to tab tab kamar sauran minti biyar a tsaya sai ka jan koma Allah Allah Allah Allah Allah to ita wannan Allah shi ne ismin jalala ce kuma ana kiran ta ismin zikirin harbi dukkan wani sirrin zikiri ya tsara shi kazalika wal jaya shi Ibrahim ce wannan shi ne gaya yadda ake so a roƙe mai laifin hujja kuma gare cewa yake duk wani da tafiya cikin Allah da annabawa da waliyai da suwaye a nan ake cewa kana ana ce la ilaha illallah la ana an kawo ma'anarta ba wani mai tasiri sai Allah ba wani mai tasiri ba wani mai wani abu sai Allah to har ka zo kuma wajen da kuma Allah Allah Allah Allah ko da ita ka ajiye ma magana ba wani mai tasiri sai Allah ko ba wani abu bauta da sai Allah sunan ake so a yi والتوحيد الخاصي توحيدي توحيد الخاصي توحيدي نباي الله كيف تسوه شيني أن يرى الأفعال كلها من الله تعالى شيني مسين يجدك أيدي dukkan aiki ga baki ɗanta daga Allah ta'ala ne shi kaɗai wado wai shayi zalika yaga kuma hakan da dalikin kashfi ta hanyar kashe a hakikani ta san ba wani mai aiki ba sai Allah shi sa ka sada da ainihin su bayan kan shi ko su ya ji ya da shi da Allah ne kaga ayyuka gaba daya kawai da Allah an yi rasa hala kullu halin lai daga aiki gaba ɗaya su daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma ya gaka da rikin kashi ta hanyar kashi su kasan sada da gaba ɗaya aiki da kowa yake suna ganin asalin wannan ne daga ina da yake mai aiki me yasa wannan dama an halitta shi don wannan aiki ne ko kuma na ji gari istidlali ba ta hanyar kafa dalili ba ba wai ka ce ai Allah ya ji wani a hanyar kasafi ka bi Allah hanyar da mutu ayyuka da kake ka gane ka an gane san gane ko ba da wata ce san ba Allah ba ka tsarki ke duniyar ka ka tsarki tsoron ka ai tsoron ka tsoron Allah ka yanzu mu kuma duk aikin da kake Allah kake ya zuwa har zuciyar da mu dawo ba da mu kashe ni ka Allah ya maka kashe ni kana iya ganin abin da yake koyi shine ma'anar kashe shine kamar da aka tsoro shi ya taba ganin wani ba wani bawan Allah da ya ɗauki dukiya dukiyar da yawa sai da kuma da ya kasuwanci ya je ya tsaya yana wanka a wani kogi ya shiga kogi na wanka ko ya gudu ya ya ɗauki da kawai dinara ko ya ga zikirin ya tsoma ya buɗe cikin ya shigo wani danki na dinara ko ya watsa shi kogi ya sake da kayan sake watsawa shi kuma na ta kokari ne zo kare ƙarar masa da dinari kalan da je a cikin kogi ko da ya ga birin da ya ci ba watsa su uku ya kama da kan ya saura bakin da koyi ya jefa wajen da kama mutum da koyi ya ku shi wani karatu sai ya ga wani bawan Allah shi kuma sun yi faɗa da wuri har ya kashe an zo ana ta hujuma dama malamin sa ne ya ce masa ya ji duk abin da ya gani ya zo ya gaya masa shi zai fassara masa shi ne abubuwan da guda uku to amma shi daga cikin shi ne wani ya je ta masa ai ya je ya je daji yana tsaya mishi ya je zo wani bawan Allah ya ce ko gina wanka sai wani gudu ya zo daga daji ya zo ɗauki da kansa ya ɗibi zinare ya watsa ya ɗibi zinare su watsa uku kunne ya ɗaura bakin kunne da kafin mutumin ya fito ya zo wajensa sai ya gudu ya koma daji ya ce to ka san karatun da ke wajen ya ce a yake shekara uku da yin zakka ba shi ne Allah ya turo wannan gurin a cire zakka ai wannan zakka aka cire masa shi yana ganin gurin ya masa asara yake iya misabin zakka gurin yake danka ya watsa a cikin kuma Allah ya kawo su su ne da su samu wannan dinar yake zakka ne aka cire masa dama zakka ake na Allah ka ji kashe dukiya yake wannan kuma Allah da ka an yi fada sai ya kashe shi yake da dadewa shekaru biyuwa shi wanda aka kashe shi a zuriyarsa ko lokacin da suka taɓa kashe mu wannan bawan Allah wani ɗan uwa to haƙƙin jinin ne Allah shi ma zai ba da iko ma ɗan uwansa ba a cire haƙƙi ba can shi ma ne ya kashe mu an cire mu tsaki to su ahlul lahi duk aikin da kake yi duk aikin da kake yi suna kallon shi za ka zo kana zama da su ba dan Allah ba dama ta zo ne dan ta zama addu'a kasuwa da warware shi ya samu harkoki a gida da gida suna kallon ka bai zama da sunan Allah kuma sun sani wanda Allah kawai yin ba dan Allah yake zama da ta girman albarkar su ba dan ya samu duniya ya ce wuce jani da yawa duka zauna da bayan Allah ba ta amfana komai ya duniya Allah samu shari mana wanda ya bi Allah a tauhidi da haji baya gani komai sai ga Allah shi na ga cewa ranar wani almajiri shawul bati ya zo min shawul bati da hoton wata da yake neman auren ta a jiwon sa budurwar suna zaune kawai yana so ya ce shi wani masa addu'a dama ya fito wajen kai da lokacin shi wani halin mutum ko shi abu mutum yake ka bi duka hannun wannan yarinya ba ba a kayan auren ku da ita ko ya ka shiga da wuri an ga abu da ke cikin rai Allah ya samu zama ka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa bayan Allah suka yi wannan to fa inna gari al istidlal hadnatu li kulli mu'min ba a koyi ka ce kowane aiki daga Allah ne ta hanyar kafa dalili ba wannan kai ce ya tabbata da dukkan mu'mini duk wani ke karatu ne ya daukan ayoyi da dama kai Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun a ta hanyar kafa dalili ne shi ne ma'anar la ilaha illallah nan ake so mu idan mu kawo Allah har Allah na bada muku abubuwa da shi gobe shi ne ake da yawa daga cikin iyayen mu mun san wanda suka yi ciwo ana ta kuka ana da sanda su mutu ya ne su farko da ya nake cikin kuka gina a cikin ta ta ba ni da abu ba ne ko shi ne ya zai amma ba zai mutuwa ba su mutuwan su ma gwada mu ko da kuma da su to mallan in kiru hibbu shay'in mimma taqaddama shubra ne ke duk wanda bai yi masa haddasa abin da muka faɗa a bayan nan ba shi irin istighfari shi irin abubuwan da ranar muka karanta na faɗin irin shehu shubra ne shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah su irin ma sha Allah su wal kullu nimatin alhamdulillah wal kullu ra'i shi wanda dai mutum da ya nemi wannan karatu ne wanda shubra ne ke ce wannan jirgi ne da ka ta'i wato wannan kana karanta sun Allah da ba su yake shi kadai ko kaddara Allah ya kama da kuma cikin sauki Allah ya tsare shi sauki duk wanda bai hada sauki kan abubuwan ba bai masa ya hada shi ba to fa yake ikhlas shi to ba yake ya ce shi fa yake ka fa yake tu ko fa yake ikhlas ne na gani wal muawwal sai karanta suratul ikhlas shi ne kulwallahu ahad يمعوذ تاني ده قل أعوذ برب الفلك ده قل أعوذ برب الناس تبع ممتعم شبران يأيات يا إسمة يدين لي من سجد الله سعبد يمني لك كرم تاسو لتحسن زن سجد لي من سجد الله قل هو الفلك ده ناس تبعوز أدري كدين لي ثم تعدى شو إنسان أدوني لشبران يبعد وانسان كراتم وهو مكين يميش سيدي مال أمة وسيدي مال أمة وكذلك أعوذ بكلمة الله التامة من شر مالك sura yake haka karanta wannan a'udhu bi kalmatin lahi tamma bi sharri ma khalaqa ina neman tsayi da kalmomin Allah shakku da sharri da sharri dukkan abin da Allah ya halitta wannan shi ma sirri ne wanda Annabi ya ba sirri ne da ka tani je kana karanta shi kana kiyaye shi sunnan Annabi kana kiyaye shara ko ba wanda yake shi kullum wallahi mutum ne yake yi kana gaba sai baka ma san na yi shubra yake da kuma karanta wannan bismillahir rahmanir rahim ma'ana ka dauki ko kuluwa da falaki da nasi ka dauki wasu adadi ko ka dinga karanta wannan a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ko kuma ka dinga karanta bismillahir rahmanir rahim bismillahir ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim wannan ma irin ne ma dika ce wannan katangar karfe bismillahir ladhi la yadurru hadisi ne na manzo Allah la bismillahir ladhi la yadurru مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو اسم العلي بسم الله الذي لا يجر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو اسم العلي wanda yirgi ne shi ma karkarfan yirgi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan da safe to har ya kai yamma ba abin da zai same shi na masifa in ya karanta ta da yamma kuma har ya kwana safiya ba abin da zai same shi na masifa wannan bishiyu jagma ya ba da wannan sosai kana karanta هذا الأبدية لا يوجد صوت جاي أو شيء ممكن تجيوا أي أمورية كلام تقول بسم الله الذي لا يضر شيء سو ما رواية تا كفا أكو كفا أكو ساجة كفا أكو ديما شو يا يكاو شو يا بايدا ذكرت وانا الدعاء بسم الله الذي لا يضر سجانا كقول بعض الله ما مشى يكرني لا شوا يا جود قوي gun wani sai ya zauna a irin janci na zama ta san su kawai ba janci ne na zama ba hakan da wani marke ne ko yawa itace sai ya haɗa shi kamar janci yace da ya zo zai zauna sai in jikin sa ya ba shi in yi wannan wajen kuwa zauna sai kalla shi bai ga komai ba sai kawai sai ya ce sai karanta wannan yace kuma zauna abun tsoro sai karanta wannan addu'a cikin layin da gida duk ma isin shirin filin wala cikin hawa shi da ya karanta ka ba ku yace ya zauna ashe wani bakin maciji ne yake kwanta ka sama da wallahi yace yana da kuma hanna ta baki da kabar irin ka san ta nuna ranka ya yace yana ta baki haka ya dan tura masa tara haka ya dan wallahi yace Allah albarkar sirrin wannan addu'a yake wallahi ya gara maka sai da ya tashi wanda ya zo wajen sa ya zo ya ce ya tashi ya matsa juyo wanda ke da wuya ya ce ko shi da wuce shi ya kule da wasu ya ce nan ya tabbata ya ce wallahi wannan addu'a da annabi ba da shaunan musa ba yake ita tsare mu da shaunan wannan mutum kuma ya tsaye shauna ya ce yi cikin da ba shi shi da kallon shi bai ga wani abu shi sai kawai ya cinna wannan a cikin ma da wani abu ko sai karanta wannan ya da kai uwa in ka ga muna shin wala a rayuwa wallahi mun saka Allah komai annabi Muhammad ya ba komai kuma shaunan da su dora ma kai sai ce wa amma man kana ajilan an zalika kulli to shobra yake amma wanda ya zamo ya gaje ya gajiya da wa'inda abu duk da muka kawo ya gajiya da gaban gaban karanta ko irin ba yake karantawa shi yake ko wurin billahi fi sabai wal masai wal wazifa wal wazifa zawiya tasilatin lahu bis salamati wal jawab sahar shobra yake to wanda ba yake karanta ina ruwa to wurudu lazi wurudin sa na lazi shine lazi safa da yamma istabai wal matai wanda yake safa da yamma wal wazifati da wazifa zawiya zawiya wanda yake wazifa ma'ana da yake wuce a zawiya a cikin jama'a kenan yake kasilatul lahu yace wannan ita ma ne suwa ne gare shi ne lamu ne gare shi bi salamati da samun lafiya da rayuwa lafiya wadwani taharati da kuma dawwaman tsarki idan mutum na dawwaman cikin tsarki kana yawan zama da alola to shi ma wannan babu wani maki da ya isa ya cutar da shi da ya haka Allah ya kara mana san wannan mamun so yace wala khaira to kaga shi shi ne dama wani shi mu shi malam baro Allah ya kara mana rama idan ce ku rike lazumin safa da yamma a kan lokaci da wajiba yace a cikin jama'a kullum yace wallahi ko ba ka jale shine wuri ne neman samun abun duniya ko ba ka jafadi shine wuri ne neman tsari da dukkan kai da masharanta da abokan gaba yace to wallahi ka ba neman ne wallahi ta isma to gashi nan yanda suka dauko abu shubra yace wala khaira fi mukhalaqat ahli al-jidal wal awfaq shubra yace babu alkhairi cikin cuɗanya da ma'abuta mabutan zane da yin alfafu mabuta wasu sakandaman ilimin alfafu ilimi ne mai kyau amma mafi yawa bayan Allah ya tsira yin ilimin wani ilimin amma tsoron Allah ba ilimi ne ba to ne yanzu kuma da sun kaga zamanin yau ma yana faɗan yau ma alaƙa da suna rage mutum da yi idan irin malaman hikayi ne zurfi akwai ilimin alfafu wanda za a haɗa sunayen Allah a cire maka wani hakimi cire maka wasu jadawali ta ɗauki littattafai na asiraru ya da wani abin ma an zana kamar fulawa wani abin kuma kamar kunama wani abin kamar kazara gani a cikin musamman ta ruba goma a cikin falaki shi yake babu alaƙari duk ya ci yawan tsanyin ko abu mafi yawa da cikin irin wannan malaman ya ce lawa mu haƙun amawa amma wanda ya san ina aka dosa ya riƙe Allah ya iya mu'amala da su kuma ilimi ne da amfani amma amawa da ka riƙe mutum da wani wani na kallon zanen hannun zama zai ce maka irin mafa ku ce ai irin ku kuɗi ba da zama hannun kwaye to kana yarda shi ke nan kuma amma wani ta muku da shi Allah zai shawa shi ya san duk abin da Allah ya rubuta zai shawa shi wace wala ce masakar wal kuhan wal kuhan shi obira yake musamman ma masu asiri masu tsari da bokaye suke sukan kana mu'amala da kuma haramu yake fadaru annasu huwa Allah mai cutarwa mai amfanarwa shi ne Allah ɗaya Allah shi ne lazu shi ne mai cutarwa shi ne mai amfanarwa wal wakilatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ƙarin ko zuwa da Allah annabi Muhammad kaji da shi shi ke wannan da muke rikewa dama yanda ke kai musu ko ba ka bari inda kan kai musu janna muke nan shi ga uban gida ne ga bango da duk wanda ya dogara shi ba ya faruwa shi wa shi astaghfirullah li wa lakum yace ina neman gafara ma kaina da gare ku wa as'alullah ta'ala ina ne roƙon Allah ta'ala li wa lakum ina roƙon Allah ta'ala ya kaina kuma ina roƙa muku kuma Allah ta'ala an yi kirra a ayyukan ya nitsar da idanu da dare na abu da ke guda biyu kar Allah ya gwada muku abin da ya dame ku amin shi ya mana addu'a yasa ka ga bamu da kuɗi amma wani kan mai da san masu kuɗi ne ko wani ma na ganin ta wani wajen da ce alaji kuma alaji ne dan ba su yi annabi Muhammad kuma alaji ta ma'ana dan akwai alaji da bai da kuɗi amma to da ka dace alaji ana nufin wai kai din attaji ne mu din attaji ne inda muna san annabi Muhammad mu almajiran shi tijani ne shi Ibrahim wa arju li nafsi shubra yake ina fata ma kaina wa lakum da ku kanku ina muku fata mazhar izu Allah ya sa ku zamo mu zamo mu ne mabayyana na daukaka wa ikirani da kuma girmamawa wa tijina'i kan da kuma wadata wanda yake cikakka Allah ya sa duk wanda ya ya ga wadata ya ga daukaka ya ga kuma girmamawa Allah ya girmama mu ko ka girmama mu ko dan baiwa da Allah ya mana na ilimin addini ko dan san annabi Muhammadu ko dan ka san kuma almajirin shi da shi to Allah kamar da wadata duniya da rayuwa shi shi wai shi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya mana ne sallama yace Ibrahim bin Hajji Abdullahi Tijani kamar da ko shi ke faɗa shi bai kiran kansa shi shi ne a shiwu amma mu muka tashi faɗa sai mu ce shi ne shiwu kuɗu kuma farko gautu kuma ta'ala mai alhaji abdullahi da tijjani a wakil am shi wuce karshen hijira na yi wannan wasiƙa ne karshen hijira dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da takwas ya yi wannan ya yi wannan wasiƙa yau ta da shekara hamsin ke inda yau hijiran da ɗari hudu har da ashirin nan kuma da ɗari uku ne da hamsin da takwas sai ka cire ne sai ka cire talatin da biyu ka je ka haɗa shi hijiran ba da ashirin da nuna muke yi da akwai da arba'in ne muke hukun da arba'in da ka ga a can ma kawai akwai arba'in da hukun ko to ka zo kuma ka ɗauki talatin da biyu ka haɗa shi da nawa da shida a ji wasiƙan ma shekara to shekaran wasiƙan kawai shekaranta saba'in da shida tun kafin na mazan su zo tun muna san alamin arwai fasalin yake ga wata fasali wa mira sa'ilihi nazman yana daga cikin wasikun shehu ibrahim wanda yake a waƙe kuma wakil mufiya a talatina ita ce take cika wasiƙa na talatin a wannan a jirgin farko a wannan littafi na wato mire ne zuwa yin rasai inda alwasari shi mufiyoyi shi ya mu fassar bai biyar a cikin sai mu kwana karatu na gaba sai mu dan tana da yawa shi wai shi alhamdulillah shi wai shi godiya ta ga Allah istigasa ki shi burai ce wata istigasa ne shine neman taimako ne waradat wanda koi waridi ne ya kawo ta zo mun ne koi a kai ka san sun shi burai ne bai kita ba irin namu ne an zauna an tana kalmomin larabci a'a kawai yadda ka san canjin da ke karanta fatiha haka ya ce wai bai ala hurufi ya zo a harfa ya yi ne adadin harafin nan na wa ukawil amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wannan ayar Qur'ani annabi ya ce ina saka al'amura ne ne daga Allah Allah shine ne kallon bayi to shi ne wasu yi tawassuli da wannan sirrin da ke wannan ayoyi sai wa'innan lailatul juma'a yayi ta ne a daren juma'a li samani bakina min shawwali yace wato saura kwana takwas watan shawwali ka a shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari uku wannan kuma da saba'in da biyar da saba'in da biyar wannan kuma hijiriya fi dambiya tausiyatin ahbari allazina wato ba'udu anna ba'adu kai anna wata ko tafsiru shehu ya yi ta ne ta taro tausiyatin lil ahbari wasu ci ne da masoyan saurajiyar da suke allazina ba'adu wanda suka yi nisa gaban mu wato tsakanin garin mu da su da nisa wasu ma ba su taɓa ziyarar mu ba wasu ma zamanin mu bai kai ba kamar mu da muka zo baya ba a anna wa tafsir kuma akwai bishara a cikin a cikin da dai Ibrahim ya yi wasu cire mafi yawa a kan cewa a yi haƙuri da rayuwa a yi haƙuri da makiya in su ma kirki kada a yi ya ta ba da haƙuri ya ta ba da haƙuri kuma ya ce ina mai tabbatar muku ku da ku yi nasara lokacin an sa in faila a gaba to yin ba ga failan ta mame ba to da ta an balo da karkashin kasa ya mamaye ko ana ka buɗe ƙofa ta rihohi da nesa ma'a a cikin fahimta wata na cikin gajiya a halinta yau ko ana kagan zuwa su kaso mutu wasu rimu su zo kuriya la ilaha illa illa Allah la ilaha illa Allah fara musirrillah Allah ta mu shari mana. Yusho Ibrahim ya yi tsawata ga bai suka na dawo masarar aya bai shi biyar. Ya ce, Waliyukum awliya illahi in makaru. Makaran huwa Allah maulan lakal ibad sabaru. Inna nadu bihi unnihi wa hasinukum bihi wa bizikri wal qur'ani in makaru. فوت عمري إلى الباء إلى بار البرية كفر الملوك ومخزي كل ومخزي كل من كفروا وقد وسكنا به بجدة النار فما يأتي به الغير لا نفع ولا ضرر وتلك أروته الوسطى أهبتنا ولتمسكوا بغير uran imani kan tasiru shobra ya ce wani ku zai taimakon ku auliya ullahi ya ku masoya Allah ya ku waliyan Allah zai taimakon ku shi ne izmakaru yayin da bakirai suka yi ma kirki izmakaru makaran yayin da suka yi ma kirki to huwa Allah shi ne Allah maulan khalq shi ne majibincin halitta ina tabbatar muku Allah shi ne mai taimakon ku fasabul shugura yake ku juri ko ku ya ku ku jure kanku kaga Allah Allah ko ku ya ku inda kika ya ce da sakon manzon Allah aka duk da duk kullum musulunci na ƙara mamaya shi shi ina biya ku ni ba ku shi ya Allah walikum awliya Allah izmakum walikum awliya Allah izmakum makara huwa Allah mawla al-khalqi fasabul inna naluzi shi mu muna fakewa da shi mu ga Allah yake fitowa in yi uhasiri ku shoga ki ni ina muku katanga bihi da Allah wa biziki ina muku katanga da zikirin Allah shi ne la ilaha illallah wal qur'ani ina muku katanga da wannan qur'ani maka ruya inda sai ma jin baraki komai bai kara ma dai kan ci gaba ita ga kuka da wani kata maki ma dai kan da kai mai ko yi ko wato abri ila albarin bayye shobra yake na saki al'amarina zuwa ga matsajin halitta kaharin buluki mai rinjayen sarakuna wa muku ji kulla shi ne mai kaskanta kuma kulla man kafa duk wanda ta kafirta Allah shi ne mai kaskanta su wa kadwa sinani so yake mun amince da Allah babu shakka kan Allah biki biki ta tsamna da kuma shi muka tsaro da Allah muka yi ko amma ya ci bilgin wani Allah ba ya zuwa da wani abu la nafsun wala darun ko cutarwa ko amfanarwa duk wanda ba Allah ba wanda yake maka wannan abu duk wanda yake ya amfana da kai to da ikon Allah ya amfana da kai ko duk wanda ka kuma ya cutar da kai ikon Allah ya cutar da kai amma shi karan kansa ne zai cutar da kai ba bai su kuma ya amfana da kai amma wanda wannan maganganu ya ta zuwa ba yana ce wai muna bautai shi ne ana ta hada mu da Allah sai ka zo kana ta mun wa tilka urwatu huluka shobra yake wannan shine igiyar Allah wanda take mai ƙarfi wanda ba ta yankewa alifatuna alifatana kamar akwai ya alifatana ya kuma su mai shobra wannan shine igiyar Allah wanda ba ta yankewa ya kuma yanke mu fal tumsiku bi ural imani shobra yake ku yurko da idiyan imani da Allah kan tafi da ku nasa yurko idiyan Allah kan tafi da ku nasa Allah ya samu shari imani to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka ci kuma Allah ya kimu saboda abu sama annabi Muhammad kuma yi shi ya da lafi duk wanda ya zalunce ya lafi Allah ya haɗa wannan hannu da hannun mamur. Duk wanda ya kula Allah ya haɗa shi da hannun mamur. Duk wanda kuma shi sauke karatu ya hidima kuma hidima hidima ga rabi liman baban gidan shauran wanda ma ba mu san su ba su ma Allah ya haɗa alkhairi a jiyan gaske ya gama su da alkhairi da karman manzo Allah Allah ya kara mana fahimta da tsoron Allah abokin su dan uwan Abdul Khalid bin Sheikh Muhammad Al-Amin Malam Doje Bautin Najeriya nake da kushe da kuɗi lalata ya ƙari Allah musalli wa sallam bani ala sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Hadi wa ala alihi wa sahbihi min jalal aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين